الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin al'usulu thalatha na babban malami sheikh muhammad ibn abdulwahab rahmatullahi ta'ala alai malam na cikin yi mana bayani akan dalilai na arkanul islam wanda ya fara da dalili na farko ko rukuni na farko shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ya kawo mana wato ainihin dalili cikin alkur'ani da ke tabbatar da cewa ba abin bautawa da gaskiya sai allah ya kawo shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ika wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al hakim sai ya ambata mana menene ma'anar la ilaha illallah to mun tike akan wannan tafsiri na malam zai ci gaba da yi mana bayani da cewa wa tafsiru alladhi yuwaddihuha karatu na tara kenan ko na'am
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون نعم مالن يتي وتفسيرها الذي يوضحها تفسير لا إله إلا الله معنتا da fassararta wanda yake fayyace maka ita ta fito maka a fili ƙarara babu wani gumudi babu wani ishkali qauluhu ta'ala وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه Allah ta'ala yake labarta abin da ya faru tsakanin annabi Ibrahimu da jama'ar shi. Ka tuna lokacin da annabi Ibrahim yake ce mawa wato ainihin baban shi azara da kuma mutanen shi suna marudu. Ya ce musu innani bara'un mimma tushrikun mimma ta'budun lallai na barranta ba ni ba abe baɗan da kuke bauta mawa illallazi fatarani ba wanda nake bauta mawa sai Allah wanda ya halicce ni ya ƙage halittata daga babu fa innahu sayahdin domin lallai Allah ta'ala shine wanda zai shiryatar da ni zuwa ga tafarki madaidaici waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi Allah ta'ala ya ce annabi Ibrahim sai ya sanya wannan kalima tabarranta daga shirka da mushirikai da kuma goyon bayan tauhidi da bautar Allah shi kadai kalima ce baqiyatan fi aqbihi mai wanzuwa a cikin zuri'ar shi daga cikin zuri'ar Annabi Ibrahim akwai waɗanda za su ci gaba da tallata wannan tauhidi da yake ainihin wato ɗauke da shi la'allahum yarji'un wa la'alla ko mutanen nashi da sauran kafirai za su dawo su bi addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ko kuma akwai waqfa a nan gurin. Wannan tafsirin da malam ya ambata babu ko shakka idan ka fahimci wannan ayar zaka san da menene la ilaha illallah ta kunsa. Annabi Ibrahim mutanen shi bautar gunki suke yi mutanen shi bautar gunki wato ainihin suke yi kamar yadda alkur'ani ya bayyana mana ka duba cikin al'ambiya lace iz qala wa laqad atayna ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin iz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun waɗannan kuma gumakan da wa'innan sassaƙaƙƙun abubuwa fa da kuka dukufa kuna bauta musu suka ce wajadana aba ana laha abidin a wani gurin ya ce a ta'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ta yaya za ku dinga bauta ma abin da kuka sassaƙa da hannunku da hannunka za ka ɗauki gatari ko adda ko fitiki ka je daji ka saro ice kuma ka sale mushi ɓawo sannan ka sassaƙa shi kai mai siffa irin ta ɗan adam ko ta wata dabbar la'alla kuma mutum ya dawo yana bauta mishi daga wannan abun mamaki ne to mutanen shi abin da suke yi kenan na bautar wato ainihin gumaka to sai annabi ibrahim bayan ya musu wa'azi sun toshe kunnensu ya ma baban shi a keɓance ya musu a bainar jama'a ya musu ɗaya bayan ɗaya sun ƙi yadda sun ƙi gamsuwa sai ya bayyana bara'a shi ce innani bara'un mimma ta'budun lallai na barranta na yi hannun riga daga abin da kuke bauta mawa kaga wannan ita ce la ilaha shine ma'anar tafsirinta wanda yake fito da ita a fili a ka ce la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah kana mai kore duk abin da ake bauta mawa koma bayan Allah to shine innani bara'un mimma ta'budun sai ce illallazi fatarani sai dai kawai ina bauta ma Allah na wanda ya halicce ni ya kage halittata fa innahu sayajin to kaga wannan illallahu kenan kaga ithbatun kenan muthbitan alibadata lillahi wahda ina fata an gane kaga yace sai dai Allah wanda ya halicce ni dama Allah subhanahu wataala yana yin istidlali da rububiyyar shiga bayi akan cancantar uluhiyya kamar yadda ya ce ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun kaga Allah ya ce ya ku mutane ku bauta wa ubangijinku wanda ya halicce ku da waɗanda suka gabace ku kenan tunda shi ya halicce ku kuma ya halicci duk wata halitta da ta gabace ku shi kada ya cancanta ku bauta mawa tunda ba wani da ke da dakhal ba wanda yake da tallafi ko gudunmawa gurin samar da ku da kula da ku to ku ba wanda ya kamata ku bauta mawa ku nemi rahma da rangwami daga gare shi face sai wannan Allah subhanahu wa ta'ala a ga wani gurin annabi ibrahim ya nuna musu Allah nan shi ya halicci ma gumakan da suke bauta mawa da ya ce mushi da kalu wajadina aba ana laha abidin kala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum kafin nan in ba wannan ba qalu wajadna aba'ana laha abidin qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin qalu aji'tana bil haqqi am anta min al-la'ibin sai ce mi qala bal rabbukum rabbus samawati wal ard alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum min ash-shahidin Allah shine Ubangijinku, Ubangijin waɗannan, Ubangijin sammai da ƙasai, wanda ya halicce su zai iya ɗaukan sammai da ƙasai ɗin, zai iya ɗaukan wa'innan tamafil ɗin da suke bauta mawa, ai Allah ne ya halicce su. Ina fata an gane. To kaga sai annabi Ibrahim ya ce, wato ani illallazi fatarani sai hujja da cewa ai Allah ya halicce ni da haka bai kamata in bauta ma wani ba sai shi kaga wannan illallahu kenan da ke cikin kalimatu shahada sai Allah ma'ana sai Allah da ya halicci kowa ya halicci komi yanda ya halicci annabi Ibrahim ya halicci sammai da ƙasa haka ya halicce ni ya halicce ka kamar yanda a can yace ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum abin na fitowa kuwa to a nan gurin istithna'in da annabi ibrahim ya yi da cewa illallazi fatarani sai allah wanda ya halicce ni fa innahu sayahdi alhalin mustathna minhu shine wato ainihin ma kuntum ta'budu inni bara'un mimma ta'budu lallai na kubuta na barranta ba ni ba abe baɗan da kuke bauta mawa wannan istithna'i ne munqati istithna munqati a istithna'i akwai tam akwai munqati an gane ku istithna'i tam shine ya kasance mustathna yana cikin jinsin mustathna minhu kamar ka ce hadara tullabu illa muhammadu hadara tullabu illa muhammadu ɗaliban sun zo banda muhammad muhammad yana cikin jinsin tullab alaysa kadhalik huwa min anfusihim kaga wannan mustathna minhu mustathna yana cikin jinsin mustathna da ka istithna'i ne tam akwai istithna'un munqati' kamar ka ce hadara alqawmu illa himarahum hadara alqawmu illa himarahum mutanen sun zo amma banda jakin su wannan jakin yana cikin jinsin mutanen baya cike to idan kuka lura a in a wato istithna'i tam shi mustathna din marfu' ne hadara al-tullab illa muhammadun amma a istithna'i munqati to mustathna din mansub ne hadara alqawm illa himarahum baraka ce illa himaruhum ba to daga nan zaka fahimci ashe ashe shedan baya cikin mala'iku so da ya ce wato anin illa iblisa aba wastakbara illa iblisa kana min aljin wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa ai bai ce iblisu ba ko kenan da iblis yana cikin jinsin mala'iku da ya ce illa iblisu amma sai ce illa iblisa don ya nuna maka istithna'i ne munqati mustathna baya cikin jinsin mustathna minu to shine abin da ya faru a nan gurin da ya ce innani bara'un ai an gane bambancin ko da ya ce innani bara'un mimma ta'budun lallai na barranta ba ruwana da abubuwan da kuke bauta mawa sai ce illa allazi fatarani to nan mustathna wato ainihin istithna'in tam ne ko munqati munqati ne me dalili dalili a lafazi ba zai fito ba saboda shi mustathna din anan mudmar ne an gane ko inda ya ce illallah ko illallahu to anan zaka gane amma sai ce illallazi fatarani sai ya kawo wato yani ismu mausul ko illa allazi fatarani kaga bai bayya ba ismu zahir bane yana cikin mudmarat illa allazi fatarani to amma akwai gurin da ya bayyana kamar ina cikin shu'ara قال أفتعبدون من دون الله قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين kaga bai ce rabbul alamin ba ya yanzu zancen kana nan kaci munqati ne ko inda ya ce fa innahum aduwwun li illa rabbul alamin sai ya zama wa'innan da suke bauta mawa hadda Allah suke bauta mawa da akwai wanda suke gana ai mutane annabi ibrahim suna bautar allah kuma suna bautar gumaka laifinsu shine ishrak hada bautar allah da ta gumaka da suka yi shi yasa ce innani bara'un mimma ta'buduna ba ruwana da abubuwan da kuke bauta mawa illal ladhi fatarani sai dai allah da ya halicce ni cikin abubuwan da kuke bauta mawa shi kadai ne yadda da shi to kaga idan aka dauki wannan zai zama istithna'i ne ta to amma shu'ara ta bayyana cewa istithna'i ne munqati' domin ya ce illa rabbal alami kamar yadda misalin iblis ko illa iblisa a ba yawwa la ta'buduna illa Allah saboda banu Isra'il din daga baya sun koma bautar wasu abubuwa ko kuma ya zamanto an wato ainihin tsatsake bakin tsanya ne kar ku bauta ma kowa illa Allah saboda shi wancan kowan baya cikin jinsin ubangiji subhanahu wata'ala shi shi kadai yake fardaniya shi ita kadai take an gane wannan kuwa to da ka kenan istithna'i ne munqati kenan mutanen annabi ibrahim bautar gumaka suke yi dan koda suna bauta ma Allah da sun hada bautar Allah da ta wani yanzu ba sunan su masu bautar Allah ba shi yasa ce ana aghna shuraka yani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu da ka hada Allah da wani ba sunanka al-abid bi ma'ana wa ba sunanka al'abdu bi ma'anar abid ba sai dai ka koma al'abdu bi ma'anar mu'abbad wanda aka bautar da shi ba mai bautar Allah ba an gane wannan bayanin ku rike shi yana da muhimmanci da aka illal ladhi fatarani sai dai Allah wanda ya halicce ni shi kadai zan bauta mawa abubuwan da suke bauta mawa ba shi da alaka da abin da Annabi Ibrahim ke bauta mawa kamar yadda wancan da yace hadar alqawmu illa himarahum akwai bambanci akwai baun tsakanin alqawmu minan nasi da alhimar wanda yake min alhayawanat to sai ce illa allazi fatarani sai dai wanda sai dai Allah wanda ya kage halitta ta fa innahu sayahdin domin lalle Allah ta'ala shine wanda zai shiryatar da ni waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi annabi ibrahim ya maida wannan kalma kalma ce mai wanzuwa a cikin zuri'a shi wanda za su ci gaba da furta la ilaha illallah za su ci gaba da bauta ma Allah shi kadai wato za su rike kalmar wato ainihin mantukuha da mafhumuha za su dinga furta ta kuma su yi aiki da ita fi qaumihi nan ba ana nufin dukkan mutanen shi ba saboda cikin safat ya ce wa min zurriyatihi ma muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin a cikin zuri'ar annabi ibrahim da annabi ishaq akwai waɗanda suke masu kyautatawa kaga muminai kenan masu tauhidi akwai wanda suke kuma masu zaluntar kansu ne karara waɗanda suka kasance kafirai masu saba ma Allah to da ka waj'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi annabi ibrahim ya maida wannan kalima ta kasance kalma ce mai wanzuwa cikin zuri'a shi saboda ya ma wasiya ya ma ƴaƴan shi wasiya cewa kasu bauta ma kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda cikin suratul bakara Allah ta'ala ya ambaci cewa annabi Ibrahim da annabi ayyu Yaqub sun yi wasiya wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun annabi Ibrahim ya ma 'ya'yan shi wasiya annabi yaqubu ya ma 'ya'yan shi wasiya dukansu suka ce ya ku 'ya'yana kar ku yadda ku mutu face kuna masu miƙa wuya ga Allah ka kalimatan baqiya ya sanya ta kalima mai wanzuwa yayi wasiya da su haɓaka ta yayi wasiya da su kula da wannan kalima la'allahum yarji'una wa la'alla za su koma zuwa ga Allah salin alin wa la'alla kafiran ma da za su yi mawa'azi su tuba su koma zuwa ga Allah ta'ala a ƙarƙashin wannan kalima abin ya fito wa qawluhu qul ya ahlal kitab da fadin Allah ta'ala da ya ce wa manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya gaji annabi gurin da'awa malami shi ma ka gaya musu ya ku ahlul kitabi ya ku wato ainihin yahudu da nasara ta'alau ila kalima ku zo zuwa ga aiki da wata kalima ku mu zo zuwa ga yarda da wata kalima sawa'in bainana wa bainakum ita za ta sasanta tsakaninmu da ku kowa ya aje son zuciya mu zo mu rike wannan kalma wace kalma ce an wannan an tafsiriya kenan Allah na'budu illa Allah kar mu bauta ma kowa sai Allah kar mu bauta ma kowa sai Allah asali da man musulmi baya bautan kowa sai wa sai Allah amma dan kar su ga su an tsane su sai aka ce ku zo dai dukan kowa ya aje abin da yake mu dawo kai musulmi zaka dawo asali ne ai su ne suka rike Uzair ibn Allah su ne suka rike Masih ibn Allah su ne suka rike ahbar da ruhban arbaban min dunillah ko to sai ce to yanzu kar mu bauta ma kowa sai Allah shi kadai wala nushrika bihi shay'a daga taukidi kan taukidi Allah na'budu illa Allah ya fito ta ce wala nushrika bihi shay a karfa mu hada shi da kowa daga karfafawa ne la nushrika bi sai ce shay'an sai ya kawo nakira fi siyaqi annafi tufidu al-umum kar mu hada shi da kowa kowa ne ne ko menene kar mu hada shi da kowa gurin bautar Allah subhanahu wataala wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashin musu riki wani sashi a matsayin ababen bauta koma bayan Allah inda yahudu suka riki ahbar nasara suka riki ruhban suna bauta musu koma bayan bautar Allah ta'ala saboda suna musu biyayya a cikin ta'a biyayyar da suke saba ma Allah a cikinta shine in Allah ya ce ku yi kaza malaman cikinsu suka ce kar ku yi sai su ki in Allah ya ce ku bar kaza masu bauta da jahilcin cikinsu kiristoci kenan suka ce ku yi sai su aikata kamar yadda hadisi ya tab ya fassara wannan cikin bukhari da muslim hadisin adi bin hatim da Allah ya saukar da ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam zuwa karshen aya adi bin hatim at-ta'i kirista ne ya musulunta sai ce rasulullah mu fada a kiristanci ba bauta mawa masu bautar cikin mu muke ba dan ruhban na kiristoci ne amma Allah ya hada ittakhadhu ahbarahum yani ittakhadha al-yahud al-ahbar wa ruhbanahum wa ittakhadha an-nasara ar-ruhban ko arbaban min dunillah kaga arbab anan sai nuna ashe abun bauta ake nufi shi yasa sai ata sai ainihin wato adi bin hatimin yace mu lasna na'buduhum ba bauta musu muke ba sai annabi sallallahu alaihi yace ba suna sa ku abin da Allah ya hana ku ba ku yi biyayya ba suna hana ku abin da Allah ya sa ku ba ku ki ya ce kwarai don wannan da wannan annabi ce fatilka ibadatuhum shirku ta'a kenan to kar sashin mu su riki wani sashi a matsayin ababen bauta koma bayan Allah abinda halin su ne su kiristoci da yahudawa din kenan a tuba a koma ga Allah fa in tawallau Allah ce idan sun juya baya dan ba za su yi maka biyayya ba ko da an samu kaɗan sun yi biyayya da yawa ba za su yi biyayya ba faqulu shahadu bi anna muslimun ce musu to ku shaida mu mun miƙa wuya ga Allah mu mu musulmai ne dama ai musuluncin mu ya hana mu dukkan wa'incan abubuwa wannan ababun jawo hankali ne sai ba ai wariya ba baka nuna mu ne yanzu mu ne kan gaskiya ku ne ba kan gaskiya sai aka ce a duk wanda ya san yana kaza ya daina duk da kai ka san ba ka yi amma shi ya san ka san yana yi to amma dan dai ka lallausa mushi zance a babun maslaha sai aka ce to kar mu bauta ma kowa sai Allah kar mu riki sashin mu a matsayin ababen bauta koma bayan Allah to Allah ya san za su bijire sai ce fa in tawallau in suka juya baya fa qulu shahadu bi anna muslimun ku ƙara tabbatar da kalmar shahada ku ku ƙara tabbatuwa akan addinin ku na musulunci na'am wa dalilu shahadati قال ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومعنى شهادة, ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع نعم يتي ومعنى شهادة ومعنى ودليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم dalilin shaidawa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah wanda shine ash-shatrul akhir na ainihin ar-ruknul awwal na al-islam shaidawa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ne Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika manzo ya zo muku daga kawunanku idan an ce an wajjaha magana zuwa ga quraishu ya ani qurashiyun mithlukum arabiyyun mithlukum ba quraishi ne ba larabe ne irinku ko kuma an yi taujihin maganan ne zuwa ga dukkan mutane domin ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira yani min anfusikum mutun ne dan uwanku ba mala'ika bane ba wanda ba za ku iya yin koyi da shi ba sai aka aiko ɗan adam irinku an gane ko aka aiko ɗan adam irinku azizun alaihi ma'anittum duk abin da zai sa ku wahala to shi yana da nauyi a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin zafin yana jin raɗaɗin duk abin da zai takura muku daga yake neman sauƙi wa al'umma shi zuwan shi sai aka ragwanta aka sassauƙe aka yassare mana addinin mu wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim isra'u lace zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka sauke wasu nauyaye nauyaye na shari'a waɗanda da suke dan wahala akan mutane kin sai zama addinin yusr ne yuridu Allahu bikum al-yusr yuridu Allahu li yubayyana lakum wallahu yuridu an yatuba alaikum kaga duka saboda me zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin zuwan shi ya zama to rahma da tausayi ga bayi ya ce kuma addini yusrun nabi ce addini dan sauƙi ne inna ma bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin harisun alaikum annabi sallallahu alaihi wasallama mai kwaɗayi ne akan shiryarku mai kwaɗayi ne akan yaga kun rabauta bil mu'minina ra'ufur rahim yana matukar tausayi da jin kan mu'mini shi yasa sai ya takdimi da ta'khir ne kun ya ce ra'ufur rahimun bil mu'minin sai ce bil mu'minina ra'ufur rahim dan ya nuna banda ubangiji ba mai tausayin al'umma kamar manzo sallallahu alaihi wasallam daga wannan karar ya bayyana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula da dalilai masu yawa sai ce wa ma'ana ma'anar kalimar shahadatu anna muhammadar rasulullah da kake faɗa a gurin shahada ta'atuhu fi ma amara yi mai biyayya cikin abin da ya umarni baka tabbatar da gaskiyar yardarka da cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan allah bane sai bayan kana bin umarnin shi amma ya zama ya ce ka yi kaza ka ƙi ya ce kar ka yi kaza kana yi har yanzu baka yadda ba da cewa shi manzan allah ne domin an ce manzo dan aiki ba komai a hannun shi iyakacin saƙo ne ya zo ya isar in alaika illal balagh Allah ce ba komai ke kanka ba sai isarwa iyarwa ne kawai naka an gane ko daga shi dan aike sako ne ya kawo ba shi da wani ƙari ba shi sai dai Allah mai ya maka ƙarin bayani amma dai sakon na Allah ne subhanahu wataala in ya ce ka yi kaki kamar ka ƙi yin abin da Allah ya ce aini shi yasa ya ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya ma Allah manzo sallama biyayya to Allah ya mai biyayya azza wajalla to da ka yi mai biyayya cikin abin da ya umar duk da wato umarnin annabi sallallahu alaihi sallama kala biyu ne kamar yadda muka karanta usul ko shi umarni na shari'a ko dai ya zama to ala wajhil ilzam kaga umarni na wajibi kenan to nan dole a yi biyayya ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annabi ya ce la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam in ka hadu da ba yahude ko kirista kakka fara yi mushi sallama yani sallama islamiyya wadda ita ce sallamar musulmai sallamar 'yan aljanna sallamar mala'iku wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin kaga ita ce sallama ta musulmai ita ce sallama ta 'yan aljanna amma akwai sallamar da ake ma yahudu da nasara kamar yadda annabi da ya aika sako zuwa ga muluk na manyan kasashe yakan ce salamun ala manittaba alhuda ko haka annabi musa da harun suka ce ma fir'auna wassalamu ala manittaba alhuda ma'ana sallama irin ta addinin musulunci annabi ya hana ka fara yi mawa ba yahudi sai ka haɗu da shi ka ce assalamu alaikum ka saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan amma akwai umarni wanda yake shi kuma na mustahabbanci ne in ka shigo masallaci annabi ya ce fala yajlis hatta yarka'a raka'atayn aw yusalli raka'atayn tahiyatul masjid wannan mustahabbi ne dan ga wasu dalilan sun nuna annabi ya shigo ya zauna bai yi musu sabon sun shigo sun zauna ba su kuma bai musu inkari ba wanda sukutu alamatur rida da sauransu dai to hatta abin da ya shafi umarni na mustahabbi yana daga cikin ba'a a cikin umarnin ka yadda da cewa wannan alkhairi ne kuma yin shi ibada ne amma kar ya zama to ko da ba za ka yi mustahabbin ba ya zama kana kyamashi da ka fara kyamashi to nan za ka samu zunubi amma ka yadda alkhairi ne ragwancinka da rauninka yasa ba ka yi ba wannan daban ba ka da laifi na'am wa tasdiquhu fi ma akhbara da gazgata shi a cikin duk abin da ya bada labari to nan kuma bai wani kasubi ba dole ka yadda kawai dole ka yadda dan akwai wasu ahkam waɗanda ba sa shiga cikin akhbar kamar nasakh nasakh baya shiga cikin at-tawarikh wal akhbar wanda suka zo daga Allah ko daga manzo sallallahu alaihi wasallam haka aqida aqida ma nasakh baya shiga cikin ta a ce da hukuncin kaza ne an goge shi an mai da shi kaza domin da nasku ya shiga cikin akhbaru an samu ƙarya kenan wanda ko ƙarya subhanallah subhanallah an yunsaba ilai wa kaza rasuluhu sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq an gane ko to shi duk abin da annabi ya bada labari ɗauka runguma yadda kawai hankalinka ya ɗauka bai ɗauka ba haka ne kawai tuhumar ta koma zuwa ga kanka sahal bin hunayf radiyallahu an wurin da bukhari da muslim suka kawo yana cewa ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas ittahimu ra'yakum ala dinikum ku tuhumi ra'ayinku akan addininku duk wani abu da addini ya zo da shi kaga ka shiga cikin wani rudani kar ka wajjaha tuhuma zuwa ga addini ka yi taujihin tuhum tuham zuwa ga kanka kai ne ka kasa fahimta kila zunubanka ne ma suka hana ka ganewa cikin fassarorin da malamai suka yi akan wa'alamu anna Allah ya hulu bainal mar'i wa qalbi cikin littafin alfawaid na ibn al-qayyim ya kawo maganganun malamai akan cewa mutum idan zunuban shi suka yi yawa Allah ya kan kange tsakanin shi da fahimtar addini ga munafikai ma wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madha qala anifa to ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum an fahimci wannan to duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko hankalinka ya ɗauka ko hankalinka bai ɗauka ba ka yarda domin da ka fara tuhuma kana auna shari'a da hankalinka zaka zama mubtadi'i jalad dan abin da ya jefa mu'tazila da sauran mabiyansu kenan a cikin bata saboda sun kasance aqaliyuna suna taslitur al-aql ala an-naql shi ko asali annakal abinda aka ruwaito daga shari'a tabbatacce shine abun bi ba hankalinka ba ina fata an gane wannan kar mu cinye lokacin ta'atu fi ma amar wa tasdiqu fi ma akhbar wa jitinabu ma naha anhu wa zajara da nisantar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani kuma ya tsawata duk abinda annabi ya hana ka bar shi kar ka saba mushi falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna أو يصيبهم عذاب أليم الإمام الفوزان حفظه الله يربط رسالة أكم wannan aya wanda ta kai girman usul thalatha inna ma bata fi shi ba فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم duk masifar da muke ciki saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma saba wa annabi masifar ta wuce inda kake tsammani yanzu annabi ya hana kaza a yakin uhudu da ba a yi biyayyan ba sau da gazawa irin ta ɗan adam akibar da ta tashi har annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi bai ji da daɗi idan aka fasa mai kai sai da aka karya mai haƙuri sai da aka yi kaza aka yi kaza umarni kawai ku tsaya kan dutse wasu suka sako aka shiga wannan masifar ina ga mu yanzu duk abin da ya ce kar a yi ake duk abin da ya ce a yi an mai da shi yayi da wayewa duk abin da ya ce kar a yi an mai da shi yayi da wayewa abin da ya hana an mai da shi ƙauyanci da tabewa Allah ka tsare mana imanin wajtinabu ma naha anhu wa zajar nisantar abin da annabi ya hana yayi tsawatarwa akan shi ce iyyakum kan kaza kar ku sake ku yi kaza ko zato mummunan zato annabi ya ce iyyakum wa dhann inna dhanna akdhabul hadith kaga ai gargadi ne da abubuwa masu yawa walla yu'bada Allah illa bima shara'a kuma ba za a bauta ma Allah ba sai da abin da ya shar'anta la mutaba'a kenan dan shi yazo da addinin dole yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara maka shi haka zaka bi shi amma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu ma atakumur rasul bidun istithna' ma istighraqiyya ce duk abin da annabi ya zo da shi ka bi shi duk abin da ya hana ka hannu Allah ta'ala ya samu dace